الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا بيرغ وتا جماد الأولى شكرة تدبو ليلة أريه لدى أربعين دهو هجرة من زنزيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shine kuma ya dace da 29 ga watan 11 shekara ta 2022 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinn wash-shaytan wallafar al-shaykh wahid abdussalam bali hafizahu Allah ta'ala dan uwa adiya an fara bayani ne a cikin abu na bakwai da malam yake kawo mana cikin abubuwan da suke jigogi ne na a madakhilu shaitan abubuwan da shaitan yake rikewa wajen ya ga ya yi amfani da su wajen halakar da ɗan adam mana kan gaba ta bakwai shine girman kai alkibir mun kuma tsaya ne ina gani a daidai hadisin abi huraira allah ya ƙara masa yarda salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم wannan hadisi shine hadisin da muka karanta a ƙarshe jiya zamu tashi hadisin da yake gaban sa insha Allah ta'ala malai ce wa ani bin umara radiyallahu anhuma hadisi na gaba da malam zai kawo mana an karɓo shi ne daga sahabi abdullahi dan umar dan katsabi Allah ya ƙara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance a baina hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baina ma rajulun qala yace baina ma rajulun mimman kana qablakum yayin da wani mutum daga cikin mutanen da suka gabace ku al'ummar da suka wuce a baya yajru izarahu min al-khuyala yayin da ya kasance yana jan tufafinsa yana tafiya yana jan tufafinsa ƙasa huyala kawai yayi haka ne don girman kai da takama da jiji da kai husifa bihi sai Allah madaukakin sarki ya rufta ƙasa da shi sai ƙasa ta dare ya shige ciki shine husifa bihi aka girgiza ƙasa da shi shi shi kadai daidai inda yake duk mutanen da suke tattare da shi ko mutanen da suke unguwarsu ko garinsu babu wanda abin ya taba shi kadai abin ya shafa aka yi masa girgizar ƙasa ƙasa ta dare ya shige ciki annabi ya ce fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawmil qiyamah zai ci gaba da gangarawa yana nitsawa yana tafiya cikin ƙasa har sai Allah ya tashi kiyamarsa eh shi kuma irin nau'in azabar da za a masa kenan ka kuma kamun kuma a tashi kiyamar eh abinda Allah abinda yasa Allah subhanahu wataala ya masa haka saboda ji da takama da isa da yake yayi kwalliya ya sa kaya yayi kaza ya sa tufafi yana jansa a ƙasa yana tafiya irin ta takama da jiji da kai kamar ƙasa ba ta ɗauke shi ba to don Allah maɗaukakin sarki nuna masa ba kowa ba ne shi sai Allah maɗaukakin sarki yawa ƙasa umarni sai ta dare sai shi ciki sai maga ta jiji da kai ko shi kenan Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai zai ci gaba da tafiya a cikin ƙasar nan yana gangarawa yana tafiya har sai zuwa lokacin da Allah ya tashi kiyamarsa kuma kun san dama wutar Allah maɗaukakin sarki ya aje ta ne a ƙasa aljanna ita ce a sama amma wuta ina take a ƙasa shi sa su aljanna darajat ne matsayi matsayi ne daraja daraja ce bene bene ne wani yana saman wani ita kuma wuta mai ce ce darakat ce darakat ce ƙasa bayan ƙasa ƙasa bayan ƙasa ƙasa bayan ƙasa haka take shi sa hadisin abu dauda turmizi da sauran malaman hadisi hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bayani irin abin da zai faru ga mutumin da aka sashi a kabari yake cewa idan mutum ya mutu mala'iku suka ɗauki ransa suka kai sama idan mutumin kirki ne sai a buɗe ƙofar sai ran nasa ya shige amma idan mutumin banza ne da ya je mala'iku ba su buɗe ƙofar ba gaba ɗaya nan ba wajen zaman sa bane sai a dawo da shi ina ƙasa a can za a je a yi rijistar sunansa Allah subhanahu wataala ya kiyaye amin
wannan hadisi a Allah ya ce wannan hadisi rawahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da shi wannan Nasa'i da Imam an-Nasa'i malai ya ce wal khuyala abinda ake nufi da al khuyala huwa al kibr wal ujub shine girman kai da kuma jiji da kai wa yatajaljalu abinda kuma ake nufi da yatajaljalu ay yaghusu yaghusu shine yana ƙara nitsawa yana ƙara nitsawa wayan zilu fiha yana kuma ƙara sauka yana ƙara ƙasa a cikin ita ƙasar da ya riga ya faɗa wa anhu wannan hadisi shi man karɓo shi daga sahabi abdullahi dan umar aiban annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala yace hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man jarra thawbahu wanda duka ke jan tufafinsa a ƙasa khuyala kawai dan ji da girman kai da takama ake jan riga a ƙasa ko ake jan rawani a ƙasa ko ake taka wando a ƙasa ‘yan uwanan da ya shiga ciki eh abinda annabi ya ce shi ne saubahu tufafi duk abinda yake amsa sunan tufafi ya shiga ciki idan rawani mutum ya sa saboda tsawon rawanin yake jan ƙasa idan riga mutum ya sa saboda girman riga take jan ƙasa ko alkyabba idan mutum wando ya sa yake take wandon yake jansa a ƙasa duk wannan ya shiga ciki ya yi wannan ne don takama da girman kai Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamati Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ba kallo na rahama ranar tashin alkiyama kallo na rahama Allah madaukakin sarki ba zai masa ba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul fadail sahaba kitabu fadail sahaba babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam لو كنت متخذا خليلا امام مسلم ya fitar da shi a cikin kitabul libasi wal zina babu karahati ma zada ala al hajati imam muslim shi ya fitar da shi a cikin babin da ke bayani akan a karhancin abin da ya karu daga bukata abin da ya karu daga bukata da kuwa wannan hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na mana bayani a cikinsa akan girman laifin jan tufafi akan ƙasa wannan yan uwa ittifakan malamai sun hada akan cewa mutum ya sanya tufafi kowanne irin irin kajin sa ƙasa yan uwa haramun ne wannan saban Allah ne kaucewa dokar Allah ce a ƙetare iyaka ce ba daidai bane mata su ne idan suka sa tufafi babu laifi ya ja ƙasa amma kai namiji haramun ne ka sanya tufafi ya ja ƙasa ba daidai ba ne kowane irin tufafi ne sawa'un sarki ne kai sawa'un gwamna ne kai sawa'un mai mulki ne kai kowaye kai inda za ka sa ko malami ne kai inda za ka sa tufafi to ka sa shi daidai yadda shari'a ta haddade maka daidai ka'ida ta shari'a amma ka sa tufafi ta rinka jin ƙasa in uwa wannan haramun ne ba daidai ba ne idan kai namiji ne mace annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce su sanya tufafi ya ja ƙasa babu laifi har ummu salama ta tambaye shi ya rasulullah inda kuma ya shafi najasa fa sai annabi ya ce inda ya shafi najasa inda kuma aka wuce ba najasa bai gogi ƙasa nan ya tsarkake wajen da yake najasa to da ka su mata haka tufafin sai kamata ya kasance to amma kun ga lil asab sai abin kuma ya juya eh sai abin ya juya yanzu mata za ku ga suna sa dangalallen wando dangalallen siket dangalallen zani shi kuma namiji sai ya rinka sanya sai ya rinka sanya wandon da yake taki shi ko rigar da yake takiwa ko abin da ya kama da kun ga yadda abin ya juya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce maza su kaza mata su kaza amma sai muka juya abin maza suke yin yadda mata suke yi mata suke yin yadda maza suke yi to akwai buƙatar mu gyara amma idan tufafin mutum bai ja ƙasa ba eh bai ja ƙasa ba amma ya wuce idan sawunsa wannan shi ma aikata abin da yake na haramun ba daidai bane sai dai shi narkonsa bai kai wancan ba mu fahimta yan uwa narkonsa bai kai wancan ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk mutumin da ya sanya tufafi kowanne iri ne ya wuce idan sawunsa ma'alwalatansa to wa inda ya wuce din za a sashi a cikin wutar jahannama to kamar yadda muka yi bayani a baya cewa duk wani laifi da kuka ji an ce laifi kaza akwai narkon wuta a kansa ko akwai tsiniwa ko akwai kaza to wannan laifin haramun ne a addinin musulunci yan uwa duk laifin da kaji an ce mutum za a sashi a wuta za a yi mai kaza dan abu idan makaruhi ne bai kai ga haramun ba ba za a yi wa'idi a kansa ba ko ba za a ce mutum dan wuta ba ne amma tunda annabi ya ce ma asfala min al-izari min al-ka'bayn huwa fi nar duk abin da ya wuce idan sawu daga tufafi to yana cikin wuta sai ya nuna duk abin da ya wuce din to a wuce yake saboda haka shi wannan haramun ne amma narkonsa bai kai mutumin da yake jan tufafinsa a ƙasa ba ina fata an fahimta saboda haka ƴan uwa mu fahimta cewa duk wanda zai ce maka kamar yadda ake faɗa istihza'an cewa ɗingila wando al'ada ce ta larabawa ko ba sunna ba ce to wallahi wannan ya yaudare ka hadisi ne gashi nan karara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa kuma duk duk wani malami da ka sani in dai malami ne ya amince sunansa na malanta ya ya san wannan hadisi kuma ya san ingantacce ne sai dai kawai tawili ce wani abin da ba wasu malaman su ce ai abin da ake nufi idan wandan ka ya wuce idan sawu sai in kai dan girman kai saboda me saboda annabi ya ce man zawra thawbahu khuyala shi ko abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi da a wancan hadisi na man zawra thawbahu khuyala wanda ya bi tufafin ya zaka saba wanda ya wuce idan sawu wanda ya wuce idan sawu daban wanda ya bi tufafin sai ya ja kasa daban shi yasa za ku ga narkon daban ne wannan annabi cewa ko kallon sa ba za a ranar tashin alkiyama ba wannan kuma cewa aka yana wuta abubuwa ne daban-daban saboda haka kowanne ya sha bambam babban abin da nake jan hankalin mu ƴan uwa shine idan aka ce abu sunna ce ta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi abin da yake kanka na musulmi kokari ka aikata idan kana gani ba za ka iya aikatawa ba saboda sakacinka da rauninka to shikenan ka ja bakinka kai shiru kai istighfari eh kana cikin masu sabo kana cikin masu zunubi idan Allah madaukakin sarki ya ga dama ya kama kai maka azaba sakamakon wannan zunubin ya ga dama ya yafe maka wannan ga dama Allah ce ko amma kada ka fito ka rinka maganganu a kansa shine babban illa eh shine babban illa naji na kalli wani clip ana tawaka ana cewa dan galo wando ma bid'a ce kaga dan galo dan galo wando ma bid'a ce dan galo wando bid'a ce an tara yara suna tafiya akan titi ana take da ana dan galo wando ma bid'a ce to kaga wannan wallahi hadari ne shin annabi ne yake bid'a kenan wato ka rinka kallon munin maganar da kake mutum mutum yake faɗa dangala wanda ma bid'a shi sa ai kowa wato shi ilimi na da dadi kai karatu wallahi ko da baka kan tafarki na sunna annabi tsira da amince tsara sabata gare in kai karatu zaka ga alal kalla akwai abubuwan da zaka ga akwai adalci a cikin maganganunka akwai babban limamin Abuja professor Makari akwai wata akwai wani fili da yake na fatawa sai mai fatawar yake tambayar ta cewa menene hukuncin dingila wando sai ce me dingil wando shi bai san wani dingil wando ba ya san dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wanda duk ya ja tufafinsa ko wanda tufafin ya wuce idan sa yana wuta yace saboda haka sanya wando kada ya wuce idan sa yace wannan sunna ce ta manzon Allah wallahi abin da ya faɗa kenan kaga dai dan tijaniya ne dan tijaniya ne amma alal kalli akwai insafi a tattare da shi akwai akwai insafi a cikin wannan maganar ta yace sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi kuma yafi dacewa da fitara abin da yace kenan yafi dacewa da yanayin halittar dan adam to shi sa idan mutum ba zai ba sai ka za bakin kai shiru amma kada ka je ka jefa kanka a cikin kafirci baka sani ba dan ka ce sunnar annabi abinda annabi ka ce bid'a ne saboda Allah saboda Allah annabi ne yake bid'a ina ba ta fahimta annabi ne yake bid'a saboda Allah kun ga akwai hadari a ciki Allah madaukakin sarki ya bamu ikon kiyaye harshen mu da bakin mu idan ba za ka iya ba ka ja bakin ka kai shiru ma sai kai musu fatan alheri kai gazawa ka ce da rauninka da sakacin ka yasa ba za ka ba shikenan ma sai sai ka basu amma kai ba ka malami ba kai ba karatu ba kaje kana cewa ai ba ba addini bane al'ada ce ta larabawa da sauransu kaza da kaza Allah ya kiyaye amin hadisi na gaba yan uwa wa anna abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma an karɓo daga sahabi abdullahi dan amru dan as Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi tsira da aminci sa'ar tabbata a gare shi yace man kana fi qalbihi mithqala habati min khardali min kibari akabbahu Allah ala wajhihi fi an wanda duk ya kasance a cikin zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar komayya e ƙwayar zarra min kibarin na girman kai akabbahu Allah ala wajhi fi nar Allah madaukakin sarki zai kifa fuskarsa a cikin wuta rawahu rawahu Ahmad wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi wal Baihaqi da Imam al Baihaqi fi Shu'ab a cikin littafin sa Shu'ab al Iman wa qala al Hafiz al Iraqi al Hafiz al Iraqi yace isnaduhu sahihun isnadun wannan hadisi ingantacce ne a sheikh muhammad nasirin albani ya tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake da martaba hasan bai kai sahihi ba kamar yadda ya tabbatar a cikin sahihu targhib nasa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malaiti haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ya khuruju fin nari unuqul lahu uznani tasma'ani ranar tashin alkiyama wani wuya zai fito ya bayyana daga cikin wutar jahannama wuyan da yake da uznani kunne guda biyu tasma'ani kuma suna ji ɗan uwa fahimci wannan a cikin wuta wutar jahannama Allah madaukakin sarki zai suranta wani abu ya bullo kamar wuyan mutum yadda muka san wuya haka Allah madaukakin sarki zai fitar da wannan abin daga cikin wutar jahannama kowa ya ganshi wanda yake cikin wuta kuma wuya ne da yake dauke da kai kan kuma akwai kunne a jikin shi sannan wa ainani akwai kuma idanu a jikin wannan kan da zai fito daga cikin wutar jahannama tubusirani su ma kuma suna iya gani wa lisanun yana kuma da harshe shi wannan kan da zai fito daga cikin wutar jahannama yantiqu kuma yana furici yana magana shi wannan kan yaqulu sai a ji wannan wuyan da ya leko daga wutar jahannama da bakin da harshen da Allah ya masa sai a ji yana cewa wakiltu bi salafati ni an wakilta ni ne na kona na babbaka nau'in mutane guda uku ma'ana wutar tana cewa an umarce ta ne an wakilta ta akan mutane guda uku suwa ne ne ga su bi kulli jabbarin anidi an wakilta ta akan dukkan wani jabbari mai tsaurin kai anidin mai taurin kai wa bi kulli man da'a ma Allah ilahan akhara sannan an wakilta ni ga dukkanin wanda yake kiran wani Allah ko kuma Allah madaukakin sarki tare da wani Allah ma'ana yake yin shirka a wajen bauta kenan shi ma yana ɗaya daga cikin wanda za ta shiga wuta in ji wuta da kanta sai na uku wa bil musawwirina sannan an wakilta ta ga masu suranta suran mutum eh su ne masu zane zane ko masu butun butumi eh su ma suna cikin wanda wuta jahannama ta ce su ƴaƴanta ne su nata ne eh mutumin da yake suranta sura irin ta mutum yayi abu mai mai sura mai rai ko kuma yayi butun butumin sa duk ya shiga ciki Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi imam turmuzi ya fitar da shi a cikin kitabu sifati jahannam babu ma ja a fi sifatin nar imam ahmad dan hanbal ya fitar da shi a cikin musnad nasa a sheikh muhammad nasuddin albani ya inganta wannan hadisi wa qala al-hasan al-basri rahimahullah babban malami al-hasan ibn abi al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yake cewa al-ajabu min ibn adama yace abin mamaki ga dan adam abin mamaki ga ɗan adam ya ghasilul khara a biyadihi kulla yaumin marratan aw marratayn yace kullun zai wanke bayan gida da hannunsa zai dauki bayan hannunsa ya sa ya wanke bayan gida kullun sau ɗaya ko sau biyu eh mafi karanci mutum ya bayan gida ko sau ɗaya ko sau biyu da sauransu amma mutum kaga yayi kwana biyu ko kwana uku bai bayan gida ba sai ya tafi asibiti ina fata an fahimta kaga najasa ce kazanta ce amma idan mutum ya kwana biyu bai ba sai ya ga bashi da lafiya sai tafi asibiti duk wannan gajiyawa ce da kasawa irin ta ɗan adam shi ne alhassan labasiri ke cewa abin mamaki mutum zai sa hannunsa ya wanke ƙazanta na jasa da shi sun mai aribu jabbarar samawati sannan kuma sai ka same shi wasu yake fito na fito da marin jayin sammai shi ne allah maɗaukakin sarki shi ne ke nuna shi ma wani ne shi ne yake takama da ji da isa bayan duk wancan aikin da ya gama yi na kawar da najasa da hannunsa وقال النعمان ابن بشير على المنبر annu'man ibn bashir Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda ya faɗa akan minbari yace inna lish-shaytani masali wa fukhukan hakika shedan yana da kugiyoyi da kuma tarkuna eh tarko tarko da kugiya da kugi kugiyoyi da shedan yake sawa ya kamo mutum ya finciko mutum ya nasara a kansa yace wa inna masali ash-shaytani wa fukhuhu al-batru bi an'ami bi an'amillah ya ce hakika tarkunan shedan da ƙugiyoyinsa na farko shi ne albataru ta kama da ji da isa bi an'umillahi da ni'imomin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya maka ni'ima mutum ya rinka takama da shi wal fakhru bi ita'illah da kuma alfahari da baya bayan Allah madaukakin sarki Allah ya maka kyauta mutum ya rinka alfahari da wannan kyautar su ne masu kaza su ne masu kaza wal kibaru ala ibadillahi da kuma girman kai wa bayan Allah madaukakin sarki mutum ya rinka rena bayan Allah wattiba'ul hawa da kuma bin soye-soyen zuciya fi ghairi zati Allah a cikin abin da yake ba zatin Allah madaukakin sarki ba a cikin abin da yake ba dan Allah madaukakin sarki ba to waɗannan abubuwa inji Al-Nu'man ibn Bashir sai suna ɗaya daga cikin tarkuna da shedan yake kama bayin sa yake kama bayin Allah da shi waruya an mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir hakan an rawaito daga mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir Allah ƙara masa yarda ra'a nazara ila al-muhallab ya kalli ya yi duba izuwa ga al-muhallab shi al-muhallab ibn abi safara ɗaya ne daga cikin gwamnoni a lokacin hajjaj ibn yusuf al-saqafi hajjaj shi ne ta shugabanna a khurasan a khurasan yana ɗaya daga cikin gwamnoni na daular umawiya to wata rana wannan sahabi sai ya ganshi wa alaihi hullatun yashabuha ya sanya riga irin alkebba irin ta sarakuna ne yana janta ƙasa yana janta ka san wata rigar ma idan aka sata sai a ringa dage sai a ringa daukar ta haka saboda girman ta wayamshi wayamshi al-khuyala yana tafiya kuma tafiya ta ji da isa da takama fa qala sai wannan sahabi ya ce masa ya abdullah ko ya aba abdullah ya kai baban abdullahi ma hadhihi mishyati allati yabghadha Allah wa rasuluhu wannan irin tafiya ce wannan kake yi wacce Allah da manzansa suke kyamata Allah da manzansa ba sa son irin wannan tafiyar fa qala al-muhallab sai shi al-muhallab ya ce masa amma ta'rifuni baka gane ni bane an fahimci irin wannan aiko wai sai mutum ke masa magana sai ce wai ka san waye ni to irin wannan ne kai ka san waye ni kuwa irin wannan ne wani ya ce da wani ka san waye ne ya ce na sani mana banza ne kai to ba waye shi to duk mutumin da yake asalin ta dugon mani ne waye shi to mutum ya ce wai an san waye shi to shine ya tambaye shi ya ce ya san waye shi baka gane ni bane fa qala sai mutarrif ya ce masa bal a'rifuka na san ka mana ga yadda kake yace awwaluka nutfatun madara yace asalin ka dugon mani ne abin kyama wa akhiruka jifatan qadra karshen ka kuma gawa ce mai doyi mai wari ba haka bane wa hashuka fi ma baina zalika bawlun wa adra abinda kuma yake kunshi a cikin ka shine kawai fitsari da bayan gida haka kake kai haka kake ba shikenan ba yawa fataraka almuhallab mishiyatahu hadhihi da yaji an faɗa ka sai sai okay na fahimta sai dai ne irin wannan tafiya sai gyara tafiyar kun ga amfanin manyan malamai kenan a ciki wato ku fahimci yadda matasa magabata su wallahi ɗan uwa magabata la ya khafuna fillahi wa matala'i ba sa jin tsoron faɗar gaskiya a gaban kowai inda inda kake gani in ka shiga kai magana za a yanka kanan za su shiga su maganganu yadda ya kamata yadda suke so kuma su gaya wa shugaba gaskiya su fito su kama gabansu ba sa jin kunya ba sa jin nauyi ba kuma sa jin tsoro su tsaya a gaban shugaba su ce masa ka ba Allah wannan abin da kai ba daidai bane ba sa jin wannan nauyi me dalili so na farko sun ji tsoron Allah madaukakin sarki sun kiyaye sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sannan ba su da kwadayi kun ga waɗannan abubuwan guda uku wallahi duk mai da'awar da ya rike su zai samu nasara a da'awarsa eh a matsayin ka na mai da'awa ka rike Allah madaukakin sarki sau da kafa yadda kake faɗa sai kasance kai ma haka kake ka bi sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sau da kafa yadda kake karantar da mutane kasance kai ma kana kamantawa daidai gwargwadon ikonka ko da baka zamto ma'asumi 100% ka dai kwatanta ya kasance daidanka ya fi darshin daidanka yawa sannan yan uwa ka guji kwaɗayi in dai za ka yi kwaɗayi za ka miƙa hannu za ka sa ido to wallahi gaskiya ba ta faɗi ba lokuta da dama ba za ka iya faɗin gaskiya ba kana ganin ta yan uwa haka ne ko ba haka ba ne ka je ka miƙa hannu za ka miƙe ƙafa ba za ka miƙe ƙafa ba ai haka suka ce wai duk wanda ya miƙa hannu ba zai miƙe ƙafa ba haka ne mana ma'ana ba za ka miƙi ba wuce in yi ce mutum ya miƙi kafa mai ake nufi kenan ya wataya ya sami yadda yake so to in ka miƙa hannu ka karɓa ba ya ka miƙa kafa ka faɗa gaskiya a gaban wanda kai ya kamata ka gaya ka gaya masa to shi sa za ku ga magabata sun yi ƙoƙari lallai iyakacin iyawarsu su ga sun kaucewa karɓar abubuwan da yake na shugabanni sun yi wannan ƙoƙarin sosai imamul bukhari imamul bukhari har korarsa aka da garin aka ce bagarin saboda shi ne masa aka khalifan ko kuma gwamnan garin sai ne mai shi zo ya rinka koyar da ya'yansa karatu imamul bukhari ya ce ai ilimi ba aka yake ba zo masa ake ba ni zan tashi in je ba imamul bukhari mai hadisi imamul bukhari ne ba sani lalle ana so an kira wasu gani suke mutunta shi suke an mutunta shi zai karanta da ƴan halima shi kuma ya san wa ma'atani Allahu khairun mimma ataka abinda Allah ya bashi yafi alkhairi saboda abinda Allah ya ba halifa mai Allah ya ba halifa mulki ne mulki kafiri ma ana ba mulki amma addini da karatu ba ana ba kafiri a musulmin ma kowa da kowa ake ba ba yace ba zai je ba idan ana so yara su karatu su taso yadda kowa yake zuwa ya zo ya zauna a gaban malam ya duka ya durkusa ya karatu su ma su zo su aka yi aka yi mawar bukari ce wallahi ba zai zo ba saboda wannan aka yi ƙwarin korar bukari daga gari kuma ya yadda wanda ya tafi ɗin mutuncin sai tsira mutuncin sai tsira to amma saboda Allah sai ka ga da sunan malanta ko da'awa an je an zauna a gaban shugaba ana yi masa bambadanci ana gaya masa maganganun da gama garin mutane bai kamata a ce suna gaya masa ba don Allah wannan ta ya za a shugaba ya ga mutuncin malami tsakani da Allah yadda wancan wanda ba malami ba dan siyasa ko na amma yazo yake masa bambadanci kai ma malami ka zo ka ne masa irin wannan dan Allah za a yi ga mutuncinka tsakani da Allah to shi sa gaskiya akwai bukatar lalle masu da'awa sai an sai an gyara irin wannan matakar ana so a yi abin da ya kamata shugabannin ne suna bukatar malaman da za su rinka ga musu gaskiya akwai wanda wallahi in ka in ka ga musu zai dauka amma matsalar shine rashin masu ga musu galibi ba ga musu ake yi ba abin da yake faruwa shine a duk wanda ya shi daga akwai wasu bukatu ne nasu da suka kai su wani abu ne nasu ya kai shi ba wai zuwa suka sayo malami wa'azi ba ina ba ta an fahimta ai su yi mai dan siyasa wa'azi Allah ya shirye da mu gaba daya zamani ne yanzu yan uwa na fitina sai dai kawai Allah madaukakin sarki fitar da mu a ciki saboda haka yi masa wannan nasiha kuma ya yadda fa akhadha ابن عوف هذا الكلام ونظمه شعارا كو شعرا فقال saboda haka sai ɗaya daga cikin mawaƙa mai suna ibn auf yasa ana amma wanda yake da wannan waƙa shine ibn bassam sunansa ibn bassam al-baghdadi ɗaya daga cikin adibai ne mawaƙa shine sai ɗauki wannan maganar sai waƙe ta sai ce ajabtu min mu'jabin bi suratihi wa kana bil amsi nutfatan madara yace ina mamaki mai ruduwa wanda yake jiji da kai da surar jikinsa ko tufafin da yasa saboda kyakkyawa ne shi ko kuma ya sa tufafi mai kyau ya rinka jiji da kai wa kana bil amsi nutfatan madara yace bayan kuma ajiya yace dugon mani ne abin kyama wa fi ghadin ba'da husni suratihi yasiru fil lahdi jifatan qadara yace a gobe kuma bayan wannan surar ta ta kyakkyawa da dukkanta da duk adan da ake mata yasiru fil lahdi sai ka same shi a cikin kabari jifatan ya zamto gawa qadara wacce take kuma riƙewa ya ce mata rinkawari a ban kyankyami wanda riƙewa ya ce daga ƙarshe ta rinkawari ce huwa ala tihihi wa nakhwatihi nan tihihi aka sa ana ko yawa amma haka ne wa huwa ala tihi wa nakhwatihi amma kuma tare da wannan a ruduwar tasa da bagauniyar tasa da girman kan nasa ma baina jambaihi yahmilu al-azhar abinda ke tsakanin gefansa guda biyu gefan cikin sa na dama da gefan cikin sa na hagu babu komai a cikin illa me illa bayan gida da kazanta da fitsari shine kawai a ciki wa an abi بكر الحذلي قال بينما نحن ماء الحسن إذ مر علينا ابن الأهتم أبو بكر الحذلي كي سوى يعين دمك تعالى الحسن البصري سيونا متنا كي تمس ابن الأحتم أمر ابن الأحتم أين رجس كم واقع يزو سوى يريد المقصورة ينا نفهم فادا ko wajen wani babba zai je ya kai gaisuwa wa alaihi dibabun wa alaihi babu khazdin a jikinsa ya sanya alkabba ta kirtani ita ce khazdun wacce ake saka ta da kirtani قد نبض بعض بعض بعضها فوق بعض على ساقه يا ننكي wannan alkabbar ta sai mata ado ta sauka zuwa ga abin nan dinsa zuwa kaurin sa wan farad anha qaba'ahu wa huwa yamshi yatabakhtar ya kuma dora irin rigar da ake sawa a sama irin alfarmar din ta alfarma ita ce qaba ya dora ta a saman wannan rigar ma'ana dai yayi ado ado na gani a fada yana tafiya yana takama iz nazara ilayhi al-hasan nazaratan al-imam al-hasan al-basri ya kalle shi kallo daya fa qala sai ce uf uf kamar ka ce tir tir shamikum bi anfihi ya hura hancinsa sani itifihi ya karkatar da kafadinsa ko kafadarsa musairin khaddahu musairun khaddahu ya daga kumatinsa yanzuru fi fi atafi tafaihi yana kallon gefe da gefensa irin idan mutum yayi kwalliya ya ado sai ga tafi yana kallon gefe da gefe yaga ina ne dan karkace dan gyara to yana irin wannan abu kaga duk kalli kamar wannan kamar da ya kamanta shi da shi yana hura hanci ya daga abin nan din shi kumatinsa ko kundukukinsa yana kuma daga kafadinsa haka kaga duk wani alamu na tafiya ta me ta takama eh ta takama da ji da kai Imam al-Hasan al-Basri ya kwatanta shi da haka sai yace ai ayu hamiqin anta yace wannan irin wawa ne kai to wannan ai tafiya ce ta wawaye tanzuru fi atfayka kana tafiya kana kallon gefe da gefanka fi ni'amin ghairi mashkura wala madhkura a cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya kewaye ka rasu wanda baka iya gode wa Allah madaukakin sarki akan su ba bare ka ambata baka ɗaya daga ciki ba ghayra ma'khudun bi amri Allah fiha baka iya rike umarnin Allah madaukakin sarki a cikin ni'imar ba ka zartar da abin da Allah ya ce a ciki a cikin ni'imar da Allah ya baka walal mu'addi haqq Allah minha baka kuma ba da iya haƙƙi baka kuma ba da haƙƙin Allah madaukakin sarki akan ni'imar ba sai ce wa fi kulli udhin min a'dha'ika lillahi ni'ma yace kowace gaba daga cikin gabobin da Allah madaukakin sarki halittar maka a jikin ka 360 akwai ni'imar Allah madaukakin sarki a wannan gaba akwai bukata kuma ka gode wa Allah akan ta wali shaytani bihi laftatan wali shaytanu bihi laftatun haka ne shaytan kuma yana da wani abin da ya dame shi game da wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mutu shine lafta wannan ayi mutammun bihi ko abin da ake kulawa da shi ma'ana akwai abin da shaitan yake farauta yake kokari ya farauto a cikin ni'imomin nan da Allah madaukakin sarki ya maka fa sami'a ibn al-ahtammi sai shi ibn al-ahtammi ji wannan magana da al-hasan al-basri fa raja'a ya atabiru ilahi sai zo yake neman afwa akramaka Allah da Allah ayi hakuri ai ban ganku bane eh ayi hakuri da Allah fa qala sai ce la ta'tabir ilayya ba ni zaka zo ka ba hakuri ba tu wa tub ila rabbika kaje ka tubu zuwa ga Allah Allah ka saba ba ni ba ni wa'azi kawai ne maka tunda ka ji alhamdulillah amma samita qaul Allah ta'ala yace baka ji fadin Allah madaukakin sarki mai yake cewa wala tamshi fil ardi maraha kada ta kai tafiya a cikin takama da alfahari innaka lan takhriqa al arda kai ba za ka iya tsaga kasa ka shige ba walan tablugha al jibala tulan ba kuma za ka iya kaiwa tsayin dutse ba baka ji fadin Allah madaukakin sarki ba yayi masa wa'azi kuma ya yadda kun ga an samu abin da ake bukata kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa za mu shiga anwa'ul mutakabbirina abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya yafi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi